da waya waya stage لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء ولا في الأرض هذا الذي يشفع بين أيدينا وخلفهم ولا ولا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ إدري لنا بهذا المحضري والتعرف بنظرة تاتينا بالزفر أم وأيونا قوتا شعبان السلام عليكم دي ورحمة الله وبركاته yau ko hudu ko biyar ko shida ga watan sha'aban hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da wata kan sha tara ga watan march ko 2020 2021 za mu tashi daga inda maka tsaya a cikin kasuwan kasuwar ilbas amma kafin nan wajen ni yau kam kun bani mamaki matuƙa su mamun munzali sai lokacin da suka ji gwamna ya yi sanarwa cewa za a fara yi wa limamai allurar covid-19 yau babu mutum ɗaya tak rak da na gani a masallaci banda shehu tijjani shi ya fito gaba gaɗi ya ce duk abin da zai same ne ya same shi ya yadda da shi da kai afwa da shi da kai abibi da abba zakiru amma duk sauran babu wanda ya yi ƙoƙari ya fito in ma zuwa za in ma zuwa zan yi ayaman allura in je amin allura duk abin da biyo baya ni in mutu su su rayu eh ni in mutu ko ku rayu to babu komai mun gano ku mun kuma fahimce ku za ku ci da jin raddi kala kala har in zuwa illa ma sha Allah ba wai kyalewa zan yi ba to ƴan uwa idan ba mu manta ba to Allah ya ba mu lafiyar zama lafiya Allah ya kawar da wannan cutar ta gaskiya da wadda ba ta gaskiya ba duka in ba mu manta ba har yanzu muna kan wannan fasali wanda maulamu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya mai take da hakikanin sufanci da asalin lakana zikirai ana ake ne? afuwa kai fasali na biyu kai na da yake magana akan falalar zikiri ina kyau tunanin nan ne to shau ya ce ƙala ibn abbas radiyallahu ta'ala an huma sayidina abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala an huma wata kan abdullahi ibn abbasin bin abdulmuttalabi alhashimi ba alƙurashi alhashimi an haife shi jiran manzala sallallahu alaihi a gabanin hijira ka da shekara uku ya yi wafati bayan hijira da shekara 68 manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya bar sayyidina abdullahi yana dan shekara goma sha uku tabbas shine farkon malami a duniya a jini farkon malami a duniyar musulunci wanda ya karkasa karatunsa ranaku ranaku wanda muke yin nan haka to a wajen sama koyi wannan sunan akwai ranar da za a yi karatun fiƙi ne akwai ranar karatun tafsiri ne akwai ranar karatun magazi ne akwai ranar karatu ne wanda suke magana akan kamar lugga da dai sauransu ana mai laƙabi da habrul umma ana mai laƙabi da turjumanul qur'an shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya fito daga magewayi sai ya ga an ajiye abun abun ƙwarya da ruwa ko kuma wani kaulin zai shiga ya ga an ajiye kwarai da ruwa ya ce wane ne ya ajiye wani aka ce abdullahi ne ya ajiye maka ya ce abdullahi da wannan karamin shekaru ya gano ya ajiye mana ruwan sai ya ce allahu mafaƙihu fi dini wa allimhu tawila allah ka fahimtar da shi abin addinin musulunci allah ka sanar da shi ilimin fassara tafsirin alkur'ani wato saboda tsabar kaifin basira da karban addu'ar Allah da ya yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin halifancin sayyidina Umar sai da ya kai matsayin da shine mai bawa sayyidina Umar shawara yana da cikin masu bawa sayyidina Umar shawara shi yasa a wannan zamanin aka saka mashi suna da Fatul Kahfu bi ma'ana saurayi sa'an dattijai sayyidina abdullahi dan abbas kenan Allah ya ba mu albarkacin sa an san kuma abbas shi kuma amin manzon Allah ne yana cewa lam yafridullahu ta'ala ala ibadi faridatan illa waja'ala la haddan ma'luman summa azzara ahlaha fi halil uzri yace Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa farallanta wa bayinsa wata farilla ba face sai ya saka wannan farillan iyakoki tana da iyaka kuma face wannan farillar sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo wani abin da ya ce idan kuna cikin wannan hali to na muku uzuri ba sai kun yi ba na muku uzuri ba sai kun yi ba sai ce amma ghairu zikir banda banda ambatan Allah banda zikiri fa innahu lam yaj'al lahu haddan yantahi ilayhi Allah bai sanya wa zikiri wani iyaka da za a ci daga nan zikiri yake karuwa ko lokacin sa ba a lokacin sa Allah ya ce mana inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta hakika sallah ta kasance lokaci ne kididdige ga mu'minai dan haka ba yadda zai ka tashi kai sallar asuba a yanzu kamar yadda ba yadda zai kai sallar la'asar a yanzu dukkaninsu sai lokacin su haka zalika da ramadan ya zo ya ce shan ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida me yace min kuma shahra yace ko da yaushe ba faman faman shahida min kuma shahra falyasumhu sai kun ga watan sai wannan watan ya zo haka zalika zakka aka ce ka yi ta so ɗaya tak a shekara idan ma ka kai nisabi haka zalika idan ka koma ga bangaren aikin hajji yace idan ka yi ta so ɗaya rakkan a shekara shikenan inda har ka yi ta ɗaya a shekara shi ma din yace liman sada'a ilayhi sabilan amma banda zikirin Allah shine wanda Allah bai ce maka sai daidai wannan lokacin zaka yi shi ba ga adadin ga adadin da ake so kai Allah bai taɓa faɗan adadin nan saboda yadda yake da falala kuma Allah bai taɓa bada wani uzuri ba na cewa idan kana cikin uzuri kaza domin shi a azumi haka yace man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra idan wani yana cikin halin tafiya wanda a tafiyar nan akwai mashakka ko kuma cikin rashin lafiya sai ya tsaya ya sha azumi daga baya ya cika haka ne to ita kanta sallar sai ka samu da yace fa idza antum fa aqimus salah sai in kuka samu nutsuwa daga yaƙi da kuma a tsaye da sallah da ake so amma ita wannan nutsuwar da Allah yake so a samu sannan a yi sallah ba abin da yake bada ita sai ga zikiri allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub sune waɗanda suka yi imani suka nutsu da zikiri kai ku sani fa da zikiri ne zuciya take samun nutsuwa idan ka shiga cikin firgici a rayuwa ka shiga cikin tashin hankali a rayuwa ka shiga cikin wani imuwa a rayuwa ka ambaci Allah Allah zai yayi maka amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alu khulafa al a ilahu ma Allah yace shine ubangijin da yake yaye bakin ciki ko kuncin wanda yake cikin kunci lokacin da ka shiga cikin imo an ka ambaci Allah kai zikiri sai Allah ya kawo baka ga a a a ya yake suna wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi zumatil ardi Allah ila illa anta kaga fa annabi yunusa yadda ya shiga cikin damuwa na tashin hankali ya fita ya bar gari ya je kuma ruwa ya watsa aka watsa da shi ruwa a mai suna kifi ya haɗiye shi bayan kifin ya haɗe shi wani kifin ya kuma haɗiye shi shi sa ya ce fanada fi zulmatil ardi ya ambace mu yayi zikiri a cikin duwai duwuka domin na farko ga duwun ruwa ga duwun kifi na farko ga duwun kifi na biyu amma a nan wajen da ya zikiri fasta jabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wakazalika nujil mu'minina fastajabna lahu sai Allah ya ce sai muka biya bukatun nasa muka amsa wannan zainahu min al-gammi kuma muka tsamatar da shi muka tseratar da shi daga wannan bakin ciki da kunci da yake ciki ashe kuwa bakin ciki da kuncin rayuwa da cikin tashin hankali da wannan me ake samu da zikiri ake samu eh da zikiri ake samu kubuta daga cikin su Allah ya ce bayan mun ma aka sama ka arama fastajabna lahu haka dai makawannin jirmumi haka zalika shi ma annabi ayyuba إذ نادى رب أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما بي من در سيتي وآتينا وأهله ومثله معه رحمة منا كو رحمة من عندنا كو وني أتي yana cikin wannan damuwa na rashin lafiya yayi zikiri Allah ya kubatar da shi kai kungurungun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama hadisi da yake shahararre mun sani annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kwance mu ba za mu faɗi yadda mutane suke faɗa ba wai karkashin itace annabi bai kwance karkashin abu yana kwance gefen itaciya sai ga babban makiyin sa nan ya zo ya zare takobi da ya zare takobi ya ce yanzu wane zai raba ni da kai me ya faru a wata ruwayar ma haka ce kai annabi saboda tsaba ya san cewa zikiri shine yake kotar da bala'i kawai sai annabi ya fara la ilaha illallah a wani kaulin kuma Allah Allah Allah Allah wannan zikirin da yadda kiroyi da yadda kikirjin wannan mutumin dan ba zai da kiroyin sa ba da yadda kikirjin sa sai ya kama makaikata yadda abin nan takobin annabi ya rike ce ne kuma mai ya haɗa mai rabawan da kai to a shauku zikiri idan muka yi tunani baki daya shine miftahu sa'arati shine sirrin sa'adati injin buga duk wani alkhairi na duniya kai ya ishe ka baki ɗaya wai a ce maka Allah ya ce fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku Allah ya ambace ka ai duk lokacin da Allah ya ambace ka to ka tabbatar ka fita daga zirin waɗancan wanda yake cewa nasullaha fanasiyahum ka fita daga cikin zirin su ko ba ka ba sun manta lamarin Allah ya manta lamarin su baki ɗaya Allah ke mu ashe da zikiri ake ake tseratarwa daga cikin wannan abu inji sayyidina abdullahi ibn umar yake cewa shine wanda wa amaruhum bi zikri fil ahwal kulliha Allah ya umarci mutane da zikiri a cikin dukkan halin da suke ciki fa qala azzaman qail Allah tabaraka wa ta'ala yace fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku ambaci Allah a tsaye ku ambaci Allah a zaune ku ambaci Allah ma har kuna rigingine وقال تعالى الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسيلا يا قوة أندى كوكا إيماني دا الله كو أنبتش الله أنبتو من يوا كي تزبيه غا الله صافيا دا يمتشي أي كيشي دا دا دري كو أنبتش الله دا دري ku ambaci Allah da rana ku ambaci Allah da safe ku ambaci Allah da hantsi ku ambaci Allah a doran ƙasa ku ambaci Allah akan jirgin ruwa ko kwale-kwale ku ambaci Allah a yayin tafiyar ku balaguro ku ambaci Allah a lokacin da kuke zaman gida ku ambaci Allah lokacin da kuke ajiyun ku ya cika ku ambaci Allah lokacin da kuke cikin talauci ku ambaci Allah a lokacin da kuke da lafiya ku ambaci Allah a lokacin da kuke cikin rashin lafiya ku ambaci Allah a zahiri da baɗini kai ku ambaci Allah ko na hali وقال مجاهد رضي الله عنه امام مجاهد واتكن شي دي امام امام وفقيه وعالم وثقه دي شي كاي eh mutum ne mai yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watakan mujahid bin bin jabar an haife shi ne a makka ya wafati da manzon Allah tana 100 da guda hudu a zamanin sa babu wanda ya kai shi sanin ilimin tafsiri saboda tsabar cikasta ilimin tafsiri ai kuna ji a tafsiri ya ce malam mujahid ya ce kaza malam qatada ya ce kaza ko malam da haku ya ce ikrama ko da sauransu to a zamanin sa babu wanda yake har sai da imam sauri yake cewa ko idan kuna neman ku san ilimin tafsiri to a duk duniya wajen mutum wanda za ku samu a yanzu ko dai ku samu ilimin tafsiri a wajen mujahidu ko ku same shi a wajen sa'id bin jubair ko ku same shi a wajen ikrama ko ku same shi a wajen malam da hak radwan lahi ta'ala alim ajma'in yana da littafin tafsiri ana kiran shi tafsirul mujahid to shi radiyallahu anhu shi yake cewa azzikrul kaseer Allah ya sa abadan ai abinda Allah yake nufi da ai ayyul ladina amazkullah zikran kaseeran din nan shine ka kai matsayin da ba za ka taba mantawa da Allah ba har abadan ka kowane halin ka har abaccin ka ma baka mantawa da Allah to fa yau zamu ji ya irin wannan zikirin yake wala waruya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an rawaito daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa asiru zikrullahi hatta yaqulu majnun ku ta ambatan Allah ku yawanta ambatan Allah har mutanen da suke ganin wayannan mutanen fa kwa hauka suke kuma yanzu muna cikin wannan zamanin wai idan aka ga zakiru cikin da'i da rashin daɗi ya ce Allah ko yana zikiri ko ya ga kai zakiri ne zakiri har tsokanansa ake yi kaga ai idan ba su da harshen su ba lisanul halin sai na nuna cewa mawakaci ne to kar ya damu zakirin nan yake cewa fa yan bagi lil abdi an yastaghfir minhu fi kulli halati wa yastaghfir fi jami'i awqati wa la yakful anhu ya ya ya kamata ga bawan Allah ya yawaita ambatan Allah ya yawaita yin zikiri a dukkan halinsa ya dulmiye cikin zikiri ya dulmiyar da dukkan lokutansa cikin zikiri ya kai matsayin da bai taɓa gafala daga ambatan Allah ba walaysa law an yatrika wali wujud ghaflati fi idan kuma ina ga maka kankace bazan bazan ranga zikiri ba saboda duk lokacin da nake zikiri ina tunanin kasuwa yi da kasuwa ta Allah ce kuma kamata a ce in tsi da ina zikiri ko kuma ga matsalar nan da ta zo ta dame ni ta min katutu a rayuwa ni ina ni ina iya lazumin safe ko na yamma balle kuma zikiri a'a yace kada gafala ta janyo maka ce saboda ina yawan gafala ina shiga tunanin tunanin nuka dan haka bazan ambaci Allah ba a'a ka ci da ambatan Allah a cikin wannan gafalar taka fa in tarakau wa gaflatu anhu ashadd min gaflati fi idan ka idan mutun ya bar zikiri saboda gafalarsa to wannan gafalar ta fi tsanani akan akan yin zikiri da gafala wanda ka cigaba da yin zikirin ko da ku akwai gafala fa alayya an yadhkurullah ta'ala bi lisanihi wa in kana ghafilan fi wajibi ne ga musulmi bawan Allah cikakke ya ambaci Allah da harshen sa ko da ku zuciyarsa tana tunanin duniya ne fala alla zikru ma wujudil ghaflati yarfa'u ila dhikri ma wujudil ghaibati amma subal mazkuri yace tayu idan ya ci gaba da ambatan Allah tun lokacin da yake gafala yana tunane-tunane zai kai matsayin da Allah zai ɗaukake shi saboda wannan zikirin da yake ya kai matsayin da yana ambatan Allah a lokacin da zuciyarsa tana tare ta ɓatar da duk duniya da abin da yake cikinta sai Allah kawai take fuskanta wai ya martabatul arifin al-muhaqqiqin min al-awliya wannan martaba ne muqami ne na waliyan Allah wanda suka haƙaƙe haƙaƙul arba'a da mazahir salasa qala Allah ta'ala Allah ya ce wazkur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka lokacin da ka manta bi ma'ana lokacin da ka ka gafala bi ma'ana ai idza nasita ma dunallahi yace a wajen sufaye duk lokacin da ka manta wani Allah to sai ka ambaci Allah zalika takunu zakirillahi in dai kai haka to shine zaka kasance hakikanin mai ambatan Allah lokacin da ka manta wani Allah to lokacin sai ka ambaci Allah ka tana shi wa fi hadal maqam a wannan makami ne yanka da zikirin lisani wa yakunu al-abdu mahwan fi wujudil iyali yace a wannan makami ne yanka da zikirin lisani idan ka kai matsayin da ka manta halitta kana ambatan Allah kana tunan Allah to wannan zikirin yafi karfin zikirin harshe a'a zakiru zai kai matsayin da ya kai matsayin maho ne da dukku da dukku dukku mana da sahu da maho sana'a da ai baqa'i eh ya fana'i bi khairil alamin baqa'i inji shi Ibrahim fana'i na a cikin manzan Allah shine baka'ina baka'ina a cikin manzan Allah shine fana'ina mm to fa kaji malam wa an shidu fi hadha ma'ana ina rera waka a cikin wannan ma'anar ma in zakartuka illa hammun yaqalqilni sirri wa qalbi wa ruhi inda zikraka hatta ka anna raqiban minka yahtufi bi iyyaka wa haka wa tizkaru iyyaka amma tara alhaqu qad la hashawahiduhu wa wasal likulli mimma anahu ma'anaka yace ba na ambatan ka ya ubangiji sai lokacin da bakin ciki ya ya tuguzumo ne yawancin ma kake ko sai lokacin da ka shiga cikin imtihani Allah ya jarabe ka zaka tuna akwai Allah sirri na da zuciya na da ruhi na baki da wani lokacin suna cikin ambatan ka har sai mafi kusanci gare ni yazo yana min hatifi yana min rada yana cewa kul kai canka a tuna Allah fa kai canka shin ba ka ganin cewa lamarin Allah tabaraka wata'ala ya bayyana komai ya sadu da ainihinsa da ma'anarsa to wa qalar wasi'i wasi'i a a a watakan imamu abubakar muhammad bin bin musa alwasiti an fi saninsa da da ibn al-fargani yana daga cikin ma'asan imamu al-junayd kuma malami ne na ahlus sunna wal jama'a kuma yana da cikin gaggan malaman sufaye da da ake ji da su yana da wata shahararriyar magana tana cewa duk duniya mutane uku ne kawai mutane kala uku ne mutanen farko akwai yan ɗabaka farko ƙololuwar akwai su ne wanda ake ce wanda anwarul hidayati ne yake kiyaye su wanda suke da suka suka cika da anwarul hidayati haske na hidaya to su ne wa'annan ma'asumuna min al-kufri wa shirki wan nifaqi su wa'innan ababen kiyayewa ne ba su taba kafirci ba ba za su taba munafurci ba ba su taba yin shirka ba na biyu su ne wa'inda anwarul inayati ba hidayati ba shine yake kula da su wa'innan su ne waɗanda Allah ya kiyaye su daga manya-manyan laifuka da ƙananan-ƙananan laifuka na uku kuma su ne wa'inda anwarul kifayati ne yake kiyaye su to wa'innan su ne wanda Allah ya kiyaye zukatansu ba sa gafara daga ambatan Allah yanzu su wane ne wa'innan cika guda uku nan su wane ne na farkon a mutane Ai, ba Allah. annabawan Allah ne su ne ma'asumai ko ko ba haka ba na biyun fa gaggagaggan waliyan Allah tun daga sabon manzan Allah da waɗanda suka kyautai irin nasu na uku kuma su ne waliyan Allah wanda suke biya wa'inna a makamu ma sauran wagairawan Allah ya saka mu shiga cikinsu to shi ne yake cewa yana ishara zuwa ga wannan mukami azzakiruna fi zikiri a saur gaflatin minan nasi da zikiri لأن الذكر لأن الذكر سواه yana cewa masu ambatan Allah wanda a cikin ambatan Allah suna suna gafala to har gomma gomma su akan wanda ba su ambatan Allah baki ɗaya gafalallu ne su baki ɗaya domin su sun sun manta ma da lamarin ubangiji ne Allah ke yamma wa qala abul abbas bin al-banna'i wata kan abul abbasi bin muhammad bin Usman al-Azdi al-Misri ibn al-Banna amma wani su malami suka ce hakikanin sunansa shine Abul Abbasi Muhammad bin Usman al-Azdi an fi sanin sa da da ibn al-Banna dan Murrakish ne ina kenan Morocco eh dan malami ne na Morocco wanda ya fito a zamanin sa shi ma yazo da wani irin abun mamaki babu wanda ya fi sanin ilimin riyadiyat da ilimin falaki da ilimin dubb an haife shi hijira tana 654 ya yi wa fati hijira tana 721 shekara 67 kenan to yana faɗa a cikin muƙaddamar littafin abil izi taqiyuddin bin muzaffar shafi'i muzaffar bin abdullahi bin bin ali bin husaini al-imam taqiy al-misri shi kenan yana cewa wa huwa kitabul asrari shi ba sai ce wani littafi ne na asrarai al'aqliya fil kalimatin nabawiyya littafi ne na asrarai da aka fito da sunan aqliya daga cikin kalmomin manzon Allah wara'aitu wara'aitu hadha al-kalam bi kadi rahimahullah inji inji shi ibn al-banna yace wannan magana zan faɗa da rubutun hannun abil izz taqiyuddin bin muzaffar ash-shafi'i na gani yana cewa wa min a'azamil zikri mafi kololuwar zikiri yana daga cikin manya-manyan zikiri a bude ku ne a irin wannan zikirin ko Allah zai samu samu amma fa zikiri ne na gaggan yace ma haja an khadir warid min al-mazkur dalla zikiri shine zikirin da ya bubbugo daga hadrar Allah tabaraka taala zuwa ga zuciyar shi wannan bawan Allah wa hadha huwa zikrul khafi inda al-mutasawwifa wannan shi ake kira da zikrul khafi a wajen sufaye al-istimrar wa tamkin fi israri saboda a boye ta yi kai da Allah ya kimsa wannan suna nashi ko wannan kalma da kake yi ba ka taɓa gaya halitta ba ko da ta ko da kwaɗanka ko matarka shi sa ake kiran shi da zikirul khafi ko da yaushe kana ambatan Allah da wannan wa amma qawlu ma hatta yatamakkanu zakiru fi halati yastagriku biha an zikri falaysa zalika tamakkunul hulul wal ittihadu hikmatu yace amma fadin sufaye da suke cewa zakiri ya ta ambatan Allah ke ta ambatan Allah har ya nitse ya kai matsayin da ya nitse gabarin zikirin kansa ya ce wannan ba ana maka bayani ba ne akan hululi ko ittihadi ba wannan babu ma hikima cikin ya ce balwa kudratu min azizin hakim ya ce wata kudra ce daga Allah mabuwayi sarki wa bayani zalika an yakuna alqalbi inda zikiri fi zikiri farigan min kulli fala ya buƙa fi ghairin lahi jalla zikir yace abinda ake nufi da mutum ya ambaci Allah har yan fana'i daga barin zikirin shine bawa ya ta ambatan Allah a zuciyar shi har ya kai matsayin da babu wani abin halitta da ya saura yake tuna shi a zuciyar shi ba Allah ba fa yasiru alqalbu baitul haqqil mubin sai zuciya ta kasance ita ce ɗakin Allah mabayyani wa huwa lisanu allazi yantiqu bi anan ne ya kai makamin da harshen sa Allah zai kasance harshen da yake furci da shi fa in bada shahada zakiru kana yadu lati yabtishu biha idan wannan zakiru zai taba abu to ubangiji ne zai kasance hannun da zai taba wa in sami'a kana sam'u allazi yasma'u bi idan ya ji abu zai kasance Allah ne jin nan nasa da yake ji da shi qad istawalla al-madhkur al-ali 'ala al-fu'ad famtalakahu saboda me saboda Allah mai girma ya ya ya tabbatu a zuciyar wannan bawan nasa ya mallake zuciyar bawan nan baki da babu abin da yake tunani in ba Allah ba babu abin da yake yake aikatawa in ba ambatan Allah ba tabaraka wa ta'ala wa alal jawahirihi fasarafa shi marfi to daga lokacin shine jadi da gabobinsa ba za ka iya ganin gabobinsa suna aikata abin da Allah baya so ba sai dai su dinga aikata abin da Allah yake so shi yasa idan ya taba Allah zai kasance abin da ya taba saboda me abin da Allah yake so ya taba ya taba idan ya ji zai ji zai ji Allah zai kasance jin sa saboda me ba zai ji abin da Allah bai son ya ji bane ba wai Ramadan buti yake cewa irin akwai mukami na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da duk halittar Allah da suke kin annabi za su tattaro duk dattin halitta su watsa annabi wallahi sai dattin nan ya zama togal to bari ka gani saboda me Allah ba zai ba annabi ya abin da bai so ba ba zai ba annabi ya ga abin da ya so ba zai ba annabi ya ji abin da baya so ba ana ji na shi yasa lokacin da kafirai suke istihza'i ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai maimakon sai su ce mishi muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi muzammaman sahabbai suka ringa fushi suna ce maka muzammaman ya ce a'a ni ba ni suke kira ba wani ne ne suke kira ni su ni suna na muhammadu su kuma suna kiran wani ne muzamman ba sai ba ku an gana abin da ake nufi nan shi bai ji cewa shi suke faɗan ba to wannan makamin kololuwa na annabi ne to su ma wa'annan magadan annabawan suna samun wani makamin da Allah ba zai ma ba su ji abin da zai ata masa rai ba ba zai ba su su ji abin da Allah bai so ba to amma fa da me suke samu da zikirin da har sai Allah ya mallake zuciyar baki da Allah ya bamu wa ala istifati min hadal abd faqallaba haisu sha'a fi mardati idan Allah tabaraka ta'ala ya mallake zuciyar wannan bawa har siffarsa Allah tabaraka ta'ala zai jibinci lamarin siffar ya zama to Allah zai ringa jujjuya ta yadda ya so falizalika yakhruju dhikru min ghairi takallufin to daga nan ne saboda Allah ya mallake zuciyar ya mallake gababin ya mallake sufar sai zikirin ya ringa fitowa ba tare da takallufi ba shi mai ambatan Allah ma bai san yana ambatan Allah ba ya ce na yi tuna ambato balle ai ya kar da kuma kowai kai da kake jin yana zikirin shi kansa ya san zikirin yake yi ba na ji wani makusancin shau ali harazin ya hausawa yake cewa yana gadon asibitinsa na ƙarshe amma mutanen da suka suka kewaye shi bai ma san suna kansa ba kawai shi zikiri yake Allah ya ba yace wata ba'asul a'mal bi da'ati nishadan wala zata min gar kilal to daga nan wajen ya ga yana yin abubuwan umarnin Allah yana aikata umarnin Allah cikin nishadi ba dan takurawa ba yace zalika fadlullahi yuti man yasha wallahu zul fadl azim wannan falala Allah ne yana ba wanda ya ga dama hakika Allah tabaraka taala mai ma'abocin fadla ne mai girma ya ce inna Allah ma'al ladina taqawwal ladina hum muhsinun haqiqa Allah tabaraka wataala yana tare da wanda suka ji tsoronsa da wanda suka yi kyautaye wa qad wasafa Allah qalba ummi Musa alayhi salam bi ma'ana zalika fi qawli ta'ala wa azwa fuadu ummi Musa farighan yace haqiqa yadda aka gano yadda zakir yake nashewa ya dilmi a cikin zikiri har yayi fana'i daga barin zikiri shine irin abinda Allah ya siffanta zuciyar babar Annabi Musa inda Allah ya ce wa'az ba fu'adu ummi Musa farigan sai ya kasance cewa zuciyar mahaifiyar annabi Musa azba ta wayi gari farigan in karin litubdi bi laula an raba na alaƙar bi an takuna mai ya ce ta kai ta fita daga zuciyarta ta fita daga yanayin tuna komai in ba Musa ba in kadin litubdi sauran kirsima ta tona saboda inda aka ganta Musa Musa Musa kawai take kira kuma bata ma san tana kiran annabi Musa ba bata ma san me tana kiran annabi Musa ba farigan min kulli shan illa min zikr Musa ta rabu da ambatan komai da tuna komai sai annabi Musa fakada an tubdi bihi min ghairi qasdin min hali zikri wala tarbih har saura kirista tona asiri ta nuna musu cewa fa ita ce uwar wani ɗa da ake ce mishi musa da ta saka shi a cikin sunduki ta saka shi a cikin ruwa ba kuma da san ranta ba da san ranta ta kai za ta yadda ta faɗa ne a ba ta yadda ba bal kana taraka taraka litasri bi zikri sabran bima rabadallahu ala qalbiha litakuna min almu'minin abinda ya hana ta ta faɗa cewa ga yadda su gano abin da ya faru ko ta tona lamarin lamarin annabi Musa ta nuna musu cewa annabi Musa yana cikin sunduki shine laula arrabna ala qalbi abinda Allah ya daure a zuciyar nan ta na hakuri Allah ya ba ta hakuri ya daure zuciyar da hakuri ba sai ba ku ana gane katin ana ganewa to alhamdulillah domin ta kasance daga cikin mu'minai bima awha ilaiha min qawl saboda abinda Allah ya mata wa'ayi tun gabani ووحينا به إلى أم موسى أن ارضئيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوا من المرسلين Allah ya ce maka kin sawar mahaifiyar Annabi Musa ki sha da shi idan kin ji tsoro ki saka shi a sunduki ku tura shi cikin ruwa mu inna raduhu ilayki sai mun dawo miki da Annabi Musa kuma mun sanya shi daga cikin manzanni haka kuma ya kasance Allah ya dawo mata da Annabi Musa ko faradadnahu ila ummi kai ta karra ainuwa wala tazan muka komar da shi wajen mahaifiyarsa don idanuwanta su yi sanyi kuma kanta yi bakin ciki Allah ya ba mu irin wannan to saboda haka وبذلك يندفع الاشكال الذي ذكره ابو العز yace da wannan ne abinda abul izz yace cewa wai mutun zai iya istigraki ya narke cikin ya dulmiya cikin ambatan Allah har ya kubuta daga ambatan da shi kansa baya ma tuna ambatan da yake yi to gashi nan Allah ya nuna maka shi a lamarin mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam tare kenan wannan abin inda ba mai yiwa bane ba ko inda ƙarya ne da Allah ba zai kissanta ta ba a cikin alkur'ani haka ne madalla wa huwa itma'ud diddaini fi badi ra'ayi wa kuma zikir wal gafla an zikir yace wannan abun ba komai bane ba shine haduwar kishiyoyi guda biyu a cikin a cikin farkon ra'ayi shine zikiri da kuma gafala daga barin zikiri wa hadhihi ma'alim wal maraqi la ya'rifu haqiqa haqa'iqa illa salikuna wujdanan wal ulama wa imanan wa tasdiqan fa iyyaka wat takdhibu bi ayati llahi fatakuna min as-summi bukmi fi zulmati summun wa bukuman fi zulmat man yasha Allah yudil wa man yasha yaj'al Allah sa'id mustaqim kenan yace wannan duniyar ta ta soyayyar Allah da ambatan Allah ba wanda ya isa ya santa sai mutumin da yake saliki cikin jin daɗin sanin Allah mutumin da ya san ma'arifa amma mutumin da bai ba hanyar ma'arifa ba ƙarya ke wallahi bai san ba wal ulama'u sai kuma malamai wanda suke da ƙarfin imani da isani nawa suke don haka kai da baka kai makamin ma'arfa ba baka kai kuma makamin wa'annan malaman da suke da karfin imani da isani ba to na hane ka da karyata wannan lamarin idan ko ka karyata irin wannan lamarin za ka kasance daga cikin makafi kurame da suke cikin duhai Allah ya kiyaye walan ma kana mazkur la yajuzu alayhi wasl faqad wal adami sai dai shi abin ambatan wa kenan Allah ba yadda za a yi a ce wai Allah a siffanta shi da rashi a ce babu Allah ko karewa zai yi a ce babu Allah ko mai karewa ne ba zai yi ba wala yamna'u hijabun wala yahwi makan kuma babu wani hijabi da yake sha makance Allah ya kasa zuka bawa ko zai yi sai dai hijabi ya sha makance bawa ya kasa zuka Allah wala yahwi makan kuma babu wani guri guda daya da za a ce annan wajen Allah yake kadai a tafiya da ita ashariya wala yastamilu alayhi zamanu kuma babu wani zamani da za a ce iya wannan zamani ne ya kunshi Allah wala ya juzu alayhi al-ghaibatu bi wajhin kuma ba za a taba cewa wai akwai lokacin da Allah ya faku ba a wani waje banda wani waje wala yattasifu bi hawadith al-muhdisina ko ba yadda za a Allah ya siffantu a ce ko yittasafu a ce za a siffanta Allah bi hawadith al-muhdisina da da siffofin kagaggun abubuwa wala yajri alayhi sifat al-makhluqina kuma babu wata siffa ta ababen halitta da take gudana a cikin Allah ce irin wannan sifa ta Allah irin wannan ce sifa ta bawan Allah bai yiwa fa huwa hadirun ainan wa ma'anan Allah a bayyane yake Allah a halarce yake a zahiri da batini wa shahidin sirran shahidin sirran wa najwa Allah Allah a mushahada yake gabawa a zagiri da ba'ini izuwal qaribu min kulli shay'in domin Allah ne mafi kusanci ga barin komai da komai wa aqrabu ila zikri lahu min nafsihi min haythu al-ijad wal ilm bi kuma Allah yana kusanci da zikiri kusanci da zikiri fiye da yadda zikiri yake kusanci da kan nasa kaji ba min haythu al-ijad ta hanyar samuwa samarwa wal ilm bi da sani wal mashi'ati fi da mashi'ar Allah wal qudratu da qudrar Allah wat tadbiru lahu da yadda Allah yake jujjuya halitta wal qiyamu alai da tsayuwa Allah tabaraka wa ta'ala kan duk halittarsa halakal khaliqati fala talhaqu wa awsafa dan haka Allah ne ya halicci halitta dan haka ba zai taba yuwa ba a ce wai siffar ababan halittar Allah sune siffar Allah ka san me yasa yake ga maka wannan maganar dan kaga ga yadda suka narke a cikin Allah da irin maganganu kai tunani suna siffanta Allah ne da wani mutum ko suna siffanta Allah ne da wani shayi ko suna siffanta Allah da wannan halitta a'a tare da suna so su ga maka irin mun samu sanin Allah mun samu mushahada amma kuma ka gane mun fi ka sanin cewa Allah bai sufunta da kuma amma mun samu mushahada a Allah ka bi aikin wallahi sai ka sani abu ne mai sauki Allah ya tunke mu wa aujada al'adada fala tahsiru kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya shi ya samar da adadi dan haka bai da za a ce ga ga wani adadi nan zai da zai kewaye maka lamarin Allah baki da zai yi babu fala tahsiru ma'ani ha subhanahu wa huwa al-aliyyul kabir kalamu shaykh abul abbas yace wannan shine maganar shaykh abul abbas fil ma'ana maqami salis min maqamati zikri shi da ya fike bayani akan ma'anar maqami na uku daga cikin maqaman zikri huwa fi gayatil husni shaykh zai ce wannan maganar tashi cikin kololuwar kyawu ne wacce haƙiƙi da tabbatuwa mushiran ila tauhidil khawas min ajli hadhihi tariqati yace yana nuni ne zuwa ga tauhidin khassawa min ajli hadhihi tariqi ko hadhihi tariqati na daga gaggaggan waliyan wannan tariqar fala yanbaghi an yastaba adil abd al wusula ila hadha maqami bai kamata bawa yace kai wannan maqamin ba zai iya yiwa ba dan adam ya riske shi ba a'a falaisa zalika bi azizin alal fattahil alim a wannan ba abun wahala bane ba a wajen Allah al fattahu al alim ko abun wahala ne ma abun wahala bane a wajen Allah fa al abdul qiyam bi haqqil asbabi saboda haka bawa ya tsaya akan bada haƙƙi na sababa wa min Allah ta'ala raf'ul hijab in dai ka bada haƙƙi na Allah to shi kuma Allah zai dage maka hijabi wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa qad qala allamatul yadali fi sharh khatimat khatimat tasawuf kenan wannan wani babban bijimin malami ne da aka yi shi daga cikin manyan manyan faƙihan murtaniya kuma ɗan ɗariƙar shaziliya ne sufi ne wanda ya fito daga ƙabilar dimani mutanen murtaniya kenan ya yana da littafin tafsiri da sunan littafin al-zahab kuma mutanen zamaninsa kowai ba wani sunan ma da suka san shi sai dai hibbun nabi saboda ƙarfin soyayya da manzo Allah masoyin manzo Allah ake ce mishi yana faɗa a kalamu nasi alhamisatu fi jawahir alqur'ani shi bayani yake yi a cikin tafsirin sa lu'lu'an alqur'ani yake bayani abu da kunne a shi kace wajen irin wannan tafsirin yake cewa abu na biyar daga cikin lu'lu'an gwalagwalan abinda alqur'ani ya kunsa ilam ka sani annahu qadin kashafa li arbabil basair anna zikra afdalul a'mal haqiqa an Allah ya yaye hijabi gabarin idanuwan waliyan Allah sun san cewa zikiri shine mafi kololuwar ababa domin haka Allah ya ce wa aqimu salata me li zikiri sallar ma ka tsade ta amma da ambatona walakin lahu qushurun salasata sai dai zikiri yana da wa'insu bawo guda uku kamar yadda ka san kwai yana da bawo guda uku ko to yana da wa'insu bawo guda uku sannan kwanduwa ba'duha aqrabu ila al-lubbi min ba'din wa in daga cikin bawan sun fi kusa da kwanduwa fiye da wasu kamar yadda ka san wannan farin naman nan da yake cikin dafaffen kwai ya fi kusa da kwanduwa fiye da dan farin fatan nan shi kuma farin fatan nan ya fi kusa da kwanduwa fiye da wannan bawan nan da ake cirewa ba sai ba kwana gana karatun to madalla yace walaha walaha lubbun wara al-qushur thalath don haka akwai kunduwa a cikin wa'innan bayan duk wa'innan bawowaken guda uku wa'inna ma fi dilal kushur li kauni ya ɗariƙan ilayi bari an ɗaukaka lamarin wa'innan ɓawowuka me ya jam'in ɓawo to wa'innan ɓawowukan saboda su ne hanyar da zaka sadu zuwa ga wannan kwanduwar falqishrul a'la minhu zikrul lisani yace bawon farko shine muqamin zikiri da harshenka la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wala akbar salatin annabi karatun alqur'ani da harshenka shine muqamin farko wasani zikrul qalbi idza kana alqalbu yahtaju ila muraqabatin hatta yahduru ma'a zikri na biyu mukami na biyu shine ambatan Allah da zuciya domin ita zuciya zikirin zuciya domin ita zuciya tana buƙatar samun kusanci ga Allah ne hatta kai matsayin da za ta ringa hudurin zikirin tana gano an ce la ilaha illallah ta san babu abun bauta da gaskiya sai Allah tana kuma tunani akan wannan an ce mata la ilaha illallah al-awwal al-akhir az-zahir al-batin huwa bi kulli shay'in alim tana gano wa'annan walau taraka huda zaka yi ta ambatan Allah da bakinka baka ja zuciyarka ta ambata Allah ba wada ba lastar sala fi audiyatil afkar inda zaka ta ambatan Allah ka kyale zuciyarka zuciya za ta tafi can tana ta tunanin tunanin tunanin kasuwa tunanin filin kallo tunanin kaza tunanin siyasa ko ba haka ne yake faruwa ba madalla wasalis yace bawo na uku shine an yi tamakkana zikru min alqalbi wa yastawalla alaihi bi haythu yataju ila takallufin fi sarfi anu ila ghairihi yace shi bawon uku shine mukamin da zaka ringa ambatan Allah da harshenka da zuciyarka haka kai matsayin da kana ambatan Allah kana mai tirsasa zuciyarka tana tunanin Allah ba in ta tafi ta tunanin wani abu ka kuma dawo da ita in ta ka kuma dawo da ita an fahimta kamar yadda kai mata a mukami na biyu hatta kai matsayin da ta karba an fahimta arabi wa huwa lubbi ko lubab na uku na hudun wanda shine kwandon almatlub wanda shine abin nema wa zalika alla yaltafita alqalbi ila dhikr wala ila wala ila alqalbi bal yastagriq almazkur jumlati shine mukamin da zaka ambaci Allah har ya kai matsayin da zuciya ba ta ma komawa ba wai ta dubi wani Allah ba zikirin ma da take ba ta koma gare shi zikirin da take ma ba ta karkatuwa zuwa gare shi ba ta kuma karkatuwa zuwa ga zuciya ita kanta bari kawai ta dilmiya ne ta nitse ne a wajen neman sanin Allah tabaraka ta'ala da ambatan abinda da da abinda take ambatuwa cikin Allah wa mahma zahara lahu fi asna'i zalika iltifati fa zalika hijabun shagilun yace duk abinda ya bayyana ga mutum a cikin wannan zikirin na daga abin duniya ba Allah ba ko kuma ya tuna wani abu ba Allah ba to wannan hijabi ne da yake shagaltar da shi gaban Allah kafaji وهذه الحالة هي الحالة يعبر عنها العارفون بالفناء wannan mukamin shine mukamin da sufaye suke kiran wannan mukami da fana'i wannan shine fana'i ba wai wani magana ba wazalika bi an yafna an nafsi hatta la yahissu bi shay'in min zawahir jawahiri shine ta yadda zaka kai mukamin da zaka yi fana'i ka bar kanka da kanka har ba zaka iya tunanin jin wani abu yana tattare da kai ba sai dai kawai Allah ka fuskanta wala min al-awarid al-batina ci kai dadi da abubuwan da suke bujurwa na batini dadi da abubuwan da suke bujurwa na batini ba za ba za ka karkata gare su ba ma ka jin kai dai kawai la ilaha illallah hmm bal yagibu an jami'i zalika wa yagibu anu jami'i zalika zaiban ila rabbi awwalan thumma zahiban fi akhirah yace bari dai zai sha makance ne ga dukkan wa'in abubuwan zahiri da baɗini su ma abubuwan su gudu gabarinsa ya kasance zahiban ila rabbi ya tafi ne zuwa ga ubangijinsa daga farkon lamari su ma zahiban fi sana yana tafiya ne a cikin ubangijinsa a cikin ƙarshen lamarin kafaji wa in zahara lahu fi asna'i zalika annahu fana an nafsi bil kulliya fa zalika shawbun wa qudratu idan a lokacin da yake cikin wannan hali na fana'i sai ya fara jin kai yanzu fana'i fana'i to shi ma wannan abin ba fana'i bane ba shi ma wannan kawai wani wani wani watakan wata sarƙaƙƙeniya ce yake tana fana'i to bai fana'in ba an ji su sufai kai tunanin ma kai fana'in to ba fana'in kai ba balil kamalu fi an yafna an nafsi wa yafna anil fana'i aidan hakikanin kamala shine kai fana'i gabarin jin kanka kai fana'i gabarin jin fana'in والفناء عن الفناء غاية الفناء شو yace fana'i gabarin fana'i shine kololuwar abin da ake nufi da fana'i kawo ko an yana fana'i ne mallan yanzu a wannan zamanin ana yi to ana yi to ana yi wa hadha qad yazunnuhu al-faqih ar-rasmi annahu taqatun ghayr ma'qula a a a a yake suna Muhammad al-Yadali yace a wannan mukamin shine ɗan fiqh wanda suka san komai kai a iya takarda ne eh tun daga abin da yake fiqh ibada da fiqh mu'amala da su buyu da sauransu sai ce ha wannan ba mai yiwa bane ba sai kawai sun shagala da wannan karatun ne suna ganin cewa ba yadda za a yi abin ya yiwu a ce abin nan a ce wani mutum zai kai wani mukamin وليس كذلك بل هذه الحالة لهم بالإضافة إلى معبود yace wannan ba haka bane ba bari in ba su misali akan kan su faqihan yace wannan irin halin su ne zuwa ga abin da suke so ka halatika fi aksar ahwalika yace hali ne da kake yawan yi ma bil idafati ila mabubika akan abin da kake so min jayin mutumin da yake buƙatar wata alfarma ko wani muƙami au malin ko wata dukiya au mashukin ko wani abin da yake so fa innaka takunu mustagriqan li shiddatil garabi bil fikri fi aduyika kana kawai matsayin da fa kana yin fana'i da tsananin bakin ciki saboda idan ka dawwama kana ta tunanin makiyinka wannan makiyin nawa wannan kaza wannan kaza har ka manta ma kana wani abu na lazimi ko kana wani abu ko ba yin haka ana yi ko to gashi na ka ce kuma ba zai yi ba eh yace wali shiddati shahwatika bil fikri fi ma shuka hatta la yakuna qalbaka muttasi'an li shay'in aslan fa tukhari fala tuqam wa yastazu gairaka bayna yadayka fala tarahu wa aynaka maftuhatani yace ko kuma ka kai matsayin da kana mutukar son wata budurwarka ko ko kina mutukar son wani saurayinki ko mijinki ko matarka ka kwankwana biyu ba a ɗi ba kana ta tunaninta kana ta tunaninta har kai wannan fana'i ba fa ga Allah ba ga wannan har zuciyarka ta kasa samun wani sukuni ka gama nashewa har wani ya zo gaban kai maka magana baka ji ba ko ba haka cikin tunanin wani masoyi kawai wanda mai karewa ne mutuwa ne ba kawai bane ba ai maka magana kuma baka ji ba haka ne ko wani dan uwanka zai wuce ta gaban ka amma baka ganshi ba tare da idanunka bude suke ba a haka to kuma kace ba za a iya fanai Allah ba in dai za a fanai akan wani dan adam in dai har abin halitta za a yi fana'i akan sa haka to don me isa mahalicci ba zai yi a ce za a yi fana'i haka ba ban sani ba ko ana kana karatun nan to alhamdulillah yace wai ta kallamu inda ka fala tasma'u wala wala bi innaka summu yace mutun yazo ya magana ta kunnan kama amma ba ka da kuma ba kurma bane kai wa anta fil istigraqi gafin an kulli shay'in wa an istigraqi aidan to a wanda matsayin shine da kayi fana'i ka dilmiya baki ɗaya ga cikin masoyanka kai kama ka yi fana'i ga barin wannan fana'in shi ne wannan makamin a yan fahimci fana'in nan la'annal multafita ilal istigraqi mu'ridin anil mustagriqi bihi yace domin duk mutumin da yayi fana'i sannan yake jin cewa yayi fana'i to wannan jin da yayi shine yazo ya sha makance shi haka yayi fana'i kuma sai yazo ya sha makance kai da kai bakai mana a wasa kai kake idan kai wani abun da yake na shada duka haka shi ila an kala har inda yake cewa faqad afhamna kama arada bil fana'i yace mun dai fahimtar da kai abin da ake nufi da fana'i fada ankal gibatu wat takzib dan haka ka daina giba kana cin naman sufaye kana cin naman waliyan Allah kana za kana cewa fana'in nan kafirci ne ko menene wat takzib ba ruwanka bima lam tirbi ba ruwanka da karyata abin da kai baka da wannan ilimin baka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa bal kazzabu bi ma lam yuhidu bi ilmihi ba bari suna ƙaryata abinda basu kewaye da sanin sa ba a cikin sautin nisa a wani waje Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa izlam ya kadu bi fa sayquluna me haza ifkun qadimun saboda basu shirya basu shiryi da abin ba kawai sai su wayi gari su ce wannan ai kagaggen ƙarya ne ko so da sani ba wai an ce makawo ga ga ido yake wadi yake sun makala sannan ya ce innal fana'a lokaci ne innal fana'a wal istigra'a ya kuna awwalan kalbarkil kha'ifi ya ce shi fana'i da istigra'in nan daga farkon lamari yana faruwa ne kamar abin nan kamar warƙe ne fal an kawo ta an ɗauke kallon ma ya fito wa dubu kaɗan ne za ka samu mutum da zai dawwama a cikin fana'i gaba ɗaya fa in dama zalika wa sara adatan rasikatan wa wai hatin sabitin idan mutum ya dawoma a cikin wannan hali na fana'i ya tabbata a kansa a raja biha ilal alim al'ala za ta hawa gare shi zuwa ga kololuwar makami ne in ka dawoma akan wannan makamin wa dala alwujudul haqiqi la asfa daga nan wajen ne zai fara tsinkayan haƙiƙanin tataccen samuwa Mm, fanta ba a fi nafsul malakuti daga nan wajen zai samu malakuti za ta bayyana gare shi wata jallalahu qudusul lahuti sai tsarkin lahu hadatul lahuti ya bayyana gare shi wa awwalu ma yatamassalu lahu min zalika abinda farkon da zai fara bayyana gare shi san cewa ya kai wannan makami na waliyai shine jawahirul malaikatu wa arwahil anbiya'i wal awliya'i fi suratin jamila sai kaga mutum ya kai matsayin da yana ganin mala'iku ya kai matsayin da yana ganin annabawa ruhikan annabawa da waliyai dan haka idan shehu tijjani ko shehu ibrahim ya ga maka ya ga Allah ya ga afwan ya ga manzon Allah kar ka yi mamaki saboda ya kai wannan istigraki ne har ya dawo akan istigrakin ya samu haske na lahutu ya bayyana gare shi malakuta an bai ta bayyana gare shi yana ganin annabawa da waliyan Allah da mala'iku an fahimta saboda ka fita daga wannan jiki naka mai datti an fahimta tafdil ilai biwasatiha ba'd alhaqaiqi yace da wannan abin ne sai a fara bayyana maka wa'insu haƙiƙoƙi kana gano su wa zalika fil bidayati yace fa duk wani abu fa a farko yake a haka a farko yake ila an ta'alu darajati an misali har ya kai wani irin darajar da ba zai yi ba a masarta maka ita sai dai wanda ya je gani wai kafi bi bi saril haqqi fi kulli shay ya ringa gogayya da tatacciyar gaskiya a cikin komai fa iza radda ila hadal alam to idan ya dawo zuwa ga wannan jiki nashi almajazi allazi wa kazilali jikin da yake kamar inuwa yake nazara ila al-khalqi mutarrahiman alaihim sai ringa duban halittar Allah yana jin tausayin sa Allah sarki saboda me li hirmanihim an mudala'at jamal hadratul qudsi saboda Allah sarki su fa wani zo inan ba su samu fa sun yi mudala'a da hadratul qudsi wa kaga da ababan tausayi ne mu a wajen nan wa yata'ajjab fi khida'in bi alim al-gururi fa yakunu ma'ahu muhajirin li shakhsi ga'imin bi qalbi ya ringa mamakin me suke nema a duniya abin da take ƙararriya ce ba mai daɗi me abin daɗi a duniyar ya ringa mamakin su sai ya kasance yana tare da su a jikin tare da jikinsa amma zuciyarsa ba ta tare da su shi ibrahim sai ya gaya maka a cikin diwani a tarahum sukutan wal maqamun shira za ga sun yi shiru amma yasiruna sayran fil majalis fa ajban suna wani tafiya ne a wajen da suke zaune amma wani tafiya suke yi da ruhinsu fa ajaban ka yi mamakin lissairi julusun wani tafiya da ake amma a zaune ake ba a motsa ba saboda tsabar da wama zaman nasu ma yushbi huna su kura kai ka ce kuraman duwatsu ne to irin wanda makaman ake maka magana akai dan buɗe mun wasan duwatsu ne zan gane ok to salamu mun ci takwas to saboda haka shau ya ci gaba da gaya mana muta'ajjiban huwa min hudurin muhum ya ta'ajjibuna min gaibati zai kasance na mamakin yadda suke an sha makance su su ma kuma suna mamakin ta akan irin wannan fana'in da ya da yawa wa hazi samaratul babu zikir yace wannan shine kayan itatuwan kwanduwar cikin zikiri wa inna ma mabda'uwa yace amma matakin farko zikirul lisani shine ambatan Allah da harshe summa zikrul qalbi mukallafan sannan ambatan Allah da zuciya kana mai tirsasa ta summa zikrul qalbi da'an sannan ambatan Allah da zuciya ba tare da ka tirsasa ba ta ba summa summa tila'il mazkur wal mihaiz zikri sannan dawamar tabbatuwar abin ambato abin da ake zikirin da karewa shi zikirin wa ma damal qalbi yash'aru bi zikri muddan zuciya tana jin tana zikiri wanda ta fata ilai yana koma zuwa ga wannan zikirin fa huwa mu'ridun anillah wannan kwararre ne daga wajen Allah har yanzu ya samu ya riske wannan inda ake so ba wa gairu munfakin har yanzu ba a bude mishi ba an wa gairu munfakin an shirka kafi har yanzu ya kubuta daga kasancewa yana dan karamin shirka ba malam hatta ya ce musagarkan bil wahidil haqi har sai ya kai matsayin da zai narke ya kare a da daya wanda yake gaskatace fa zalika huwa tauhid wannan shine haƙiƙanin tauhidi wa zalika alqawlu fil ma'rifati wannan shine magana a cikin ma'rifa faman talaba al ma'rifati faqad qala bisani duk mutumin da yake magana a cikin ma'rifa ko yana ma'rifa yana kan muqami na biyu ne wa man wajada fa ka anna la yajida daga lokacin da ka cikin ma'rifa za ka matsayin da kuma ba ba san ma'rifa ba kana zo da ƴan uwanka amma kai ka san Allah su kuma suna ganin ka ba san komai ba ana fahimta bal yajida al ma'ruf biha kai lokacin da ya san ma'arfan zai je ta a shi ma tuntun na san Allah a shi ni ban sani ba fa huwa allazi istamala min haqiqatil wisal wannan shine abin da ya tattare haqiqanin saduwa ko wasal mahbubi fi fi hadatil kursi kuma ya sadu da abin son sa a cikin hadara a tsarkakakkiya yace intaha min shari khatimatit tasawufi lil allamati yadali radiyallahu anhu warda wa annabi amin yace wannan ya kare daga cikin sharhin da aka yi wa tasawufi wanda allamati yadali ya balle kace wannan yan faira sun fara awon su wannan tun gabanin zuwan faira ne fa ake wannan magana kuma ka je ka duba wane ne alamati yadali ka san wane ne shi kar ka zo ka saki baki wa qala shaykhuna to ka san shi shaykhuna ne sai da yake da man a a a kashe libas idan ya koro maganganun na bijiman malamai sai ya kawo na shau tijan don ya zo shi na shau tijan shi zai bude maka hanyoyin baki daya idan ya gama idan ya gama koro na shau tijan sai ya ce to ni kuma sai na ce sai dunkule maka abin ya baka wa man sha'a ya ci ya ci wa man sha'a ankara wa qala shaykhuna wa wasiyatina ila rabbina al-kutubul maktumi al-khatimul muhammadi radiyallahu anhu wa nafa'ana bi amin fil kalami ala ma ya taji ilayhi muridin riyadatu ma nasu shehu tijjani yana faɗa a cikin maganar da yake faɗa ga muridin da yake neman ya tarbiyyantar da ruhinsa wajen saduwa ga Allah ga yadda shehu ya ce innal murida sadiq allazi yuridu an yartadu bil khalwati wa ghaira ya taji ila umurin duk muridi da yake so ya tsarkake zuciyarsa ya sadu da Allah tabaraka wa ta'ala ko a halwa ne ko ba alawa ba yana buƙatar wa islamura bude kunne ka ji awwaluha shehu tijjani ce na farko ma'arfatu ta'adilul mazaji sanin yadda zaka daidaita ma'auninka aji summa ma'arfatu gatil qasdi abu na biyu sannan sanin kololuwar abin da kake nema kai ka mutu baka san me kake nema ba abu na uku summa ma'arfatu kayfiyati sa'ilayi sanin dai ka san abin da kake nema kololuwar abin da kake nema to sai kuma hanyar da zaka buka sa'il abin da kake nema na nawa ke na uku abu na hudu summa ma'rifatul hijab al-kadi anu sannan ka san wani hijabi ne ya tsaya tsakaninka da abin da kake nema din abu na biyar summa ma'rifatul kayfiyati zawali sannan sanin yadda zaka yaye wannan hijabin abu na shida summa kayfiyati zawali sannan yadda zaka yaye wannan hijabin abu na bakwai summa ma'rifatul usulil hijab allati mina mawadu sannan ka san asalin hijabin da ya janyo maka kasa sanin Allah ka san asalolin wa'annan hijaban na nawa kenan na nawa na sashi na takwas sun maljiddi fi kaɗai tilkal usuli sannan ƙoƙari ka san yadda za ka yi ƙoƙari wajen yayyanke ciccire wa'annan asalan tuccuje su wanda suka hana ka saduwa ga Allah abu na tara sun ma ma'arifatul umur lati biya zawalul hijabi na tara shine ka san al'amuran da zaka kasance kana aikatawa da su ne za a yaye maka hijabi in ma kulliyatan ko dai hijabin baki daya au tafsiliya ko kuma wani bangare na hijabi abu na na na goma sun masallar saifu azumi wa rukubi jawazil mujarrad bi mutawati ma araf ma arafa min hadhihi al-umur wal amal ala muqtadi muqtadiyatiha na tar na goma na karshe shine sai ka hau kan kan dokin kan dokin a himma ka daki dokin ka zare takobi wajen fita yadda za ka yi yayyanki abubuwan nan ka sadu abin da kake nema sau ta jan bikyalin ba sai ya bayan ɗaya sai ya gama ka kome ne me na farko ya ce amma ta adilu mizaj amma sanin yadda ma'auninka yake fa huwa luzumu tariqul itidali fil akl wa shurbi min ghairi ifradin wala tafridin shine ka yi kokari kai muridi a tashin farkon ka da kake so ka sadu da Allah ka kai irin wannan makamin da muka faɗa na istigraqi shine ka daidaita abincinka da abin shanka kar ka ci abinci ka koshi da yawa ka kuma ka yi wata kanka da yawa ka samu alfa a daidaita ɗaya kenan summa nazar fil waqti wal baladi hararatun wa buratun wa rubatun wa biyusatun sannan na gaba sai ka kalli lokacinka a wani lokaci kake ka kalli garin da kake a zamanin zafi muke ko a zamanin sanyi ko a bazara ko a zamanin ruwa da sauransu an fahimta kowanne ka san daidai abincin da zaka ci ka san yadda zaka iya yin azumi a zabi ta yi ba ka yin azumin kwana 30 ba haka ne wa kazalika sinin sanan sai kai duba zuwa ga sai kai duba zuwa ga shekarunka sun ma kaga ka gama kenan da wani mukami domin a shekarunka ka san abin da zaka iya ka san abin da zaka iya an ga an an san makamin farko mukami na gaba yace summa makamu kullum ma yi qawiyi anil inhirafi shine mukamin da zaka samu duk abin da zai karfafa zuciyarka da kanka yadda ba za ka sauka da kan wannan gudarin ba na gaba wa amma duk wannan akai mukamin na farko yake yace wa amma ma'rifatu ghayatil qasdi amma ma- ka san menene karshen abin da kake nema kololuwar haƙiƙanin muradin ka shehu ya yace ba kuma bane shine fa huwa raf'ul hijabi an ruhir rabbani shine ka cire shine abin da muke nema shine cire hijabi daga wannan ruhi naka na rabbani waraddu waraddahu ila halati safai ka komar da ruhinka zuwa ga halin tsarki allati kana alaya qabla tarkibi fil jismi wanda ainihi haka da ruhinka yake gabanin a saka maka a saka mashi jiki da ruhi kuma baki daya babu wani da ci a tsarki suke sai da aka shiga da mu cikin sai da aka- aka shiga da ruhin cikin jikinmu maka zo maka iya ƙarya maka iya hasara maka iya munafanci maka iya sha'awa da sauransu ana ganewa to فإن هذا الذي يكون به إدراك سائر العلوم والمعارف والأهوال والأخلاق والمقامات والخصوات والمواهب والقرب والحقيقي شو تجانا شيء ده wannan ne zaka gano saura zaka riski sauran ilimai da ma'arifa da ahwalu da akhlaqu da maqamatu da futuwatu da mawahibu da qurbu da haqiqi wa bihi idraku sa'alatid dunya wal akhirah da shine ake riskar rabon duniya da na lahira wa man faqadahu lam yasil ila sa'atil akhirah duk mutumin da ya rasa wannan abin anan ba ma zai sadu da sa'ada ta lahira ba Allah ya kiyaye mu na gaba wa amma ma'rifatu kayfiyati sa'i ilai dan yanzu ka san hakikanin abin da kake nema shine a za a yaye hijabi daga ruhinka to sannan ta yaya za ka yi aikin da za ka yi shau ya ce aikin da za ka yi a yaye maka wa'innan hijaban shau ya ce fahiyya mutaba'atar rasul sallallahu alaihi wasallama shine bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi ashe duk wani abun bai fita daga sunna ba bin sunnar manzan Allah fi sa'ir qawlihi wa fi'lihi wa halihi wa khuluqihi bihi ka- bi iqamatu huquqillahi ta'ala fi sirr awwal alaniya yace shine ka bin kai koyi ga manzon Allah a maganganunsa da ayyukansa da halin da da halayensa da ɗabi'unsa da tsayar da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala a zahiri da baɗininka mukhlisan lillahi ta'ala min jami'i shawa'ib ad-dunyawiyya wal ukhra kuma kai haka saboda zatin Allah ba dan neman wani abin duniya ba ba dan neman wani abin lahira ba wa an yakuna zalika lillahi ta'ala ta'azziman wa ijlalan lillahi ala bi sa'ir rida wa taslim wa tafwid wal i'timad alayhi ta'ala fi kulli shay kai haka saboda zatin Allah saboda saboda dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda nuna girman Allah tabaraka wa ta'ala saboda neman yardarsa da sallama masa an gama da wannan wa amma kaifiyatu ta'azi zawalu hadha hijabi shau ya ce amma yadda zaka yaye wa'annan hijaban sai ya ce huwa sa'yu fi kad'il huzuzi wa shahawati wa tarku ta'azimi nafsiha wa sa'yu fi jalbi masaliha wa kad'id daf'i madarriha bizuri fiha bil kulliyati lakin bi lidfin wa rifqin shau ya ce yadda zaka yaye hijaban nan shine ka ringa aiki akan ka cire san zuciyar kanka ka cire sha'awa-sha'awan kanka ka cire ganin girman kanka sarin ka ringa yin aikin da duk abin da zai gyara maka tunaninka da zuciyarka kuma ka yi kokari ka tsinke duk wani abin ko ka katange duk wani abin da zai cuci zai cuce ka ko ya cuci zuciyarka ko ruhinka ta me ta hanyar yin zuri gudun duniya baki daya sai ce amma gudun duniya nan da nake nufi bi rifkin a hankali ake yin shi kaɗan kaɗan yanzu zan fara rage kaza daga nan ya rage kaza daga can ya rage kaza ba ya ka zo ka guje duniya lokaci guda abu ja tambato idan ka haka nan ma ba za ka inda ake so ba in ji shehu tijjani wa amma ma'rifatu usulul hijabi yace amma sanin asalin hijaban nan da suka tattokare ka ka je ka gano ainihin rus din su ka cire shi ka tsige shi menene yace asalin duk abin da ya kawo wannan abin shine kasatul akli yawanci wa shirbi da yawan sha wa mulaqatil khalqi da haduwa da yan duniya wa kasatul kalami da yawan yirar banza wa kasatul manami da yawan bacci wa dawamul ghaflati an zikrillahi ta'ala da kuma yawan kin ambatan Allah wa amma sa'yu wal jiddu fi kai tilkal usul amma idan kana neman kokarin da zaka yi ka cire wa'annan asalan shine alju'u ka ringa alju'u wal adishu ka kasance mutum mai yawan yunwatarwa da kishintar da kanka ma'ana mai yawan azumi nan ma shi yace amma fa bir rizqi a hankali kaga ce ai daga yau na ji zan fara azumi ma zan daina ba har sai bayan ramadan abu za mu kai ka asibitin malami ne kamar ka samu cuta a hankali wadda wamil in kiɗa'i an mulaƙatil halki ka dawwama wajen gujewa ya zama da 'yan duniya wadda wa musulmi mutlakan karanga yawan yin shiru shehu yana cewa fa man nala sirral mustafa a sirral sultan wanda ya samu sirrin manzala aka ganshi na yawan shiru illa fi ma qalla min daruriyati sai dai abin da ya zama to dole ne sai an yi magana akai za ta magana wannan kan mun ganshi a wajen shi Usman Bashir wa mu dawo mata sahar bin rifki da yawan aiwar dare shi ma fa a hankali a dan kwanta karfe 10 na dare a tashi karfe 3 dare ba wai ka dinga cewa bari in tashi bari ba zan yi bacci ba har asuba idan aka asuba kuma na tashi ne abin in tafi kasuwa kana dan wata na azan zaka wadi Allah ya mu magana gaskiya ce mana wani wa mu dawo mata zikirin layi ta'ala bil qalbi wal lisan da'iman bi ayi zikir yace da dawaman ambatan Allah da harshenka da zuciyarka da kowane irin zikiri thumma innal azkar allati bi azwal al hijabi min ha kulliya kulliyat yace sannan barin ga maka akwai zikiran da idan mutum ya dawoma yana yin su za a yayi mai wannan hijabin kai shoci na gama baka komai ba akwai zikiran da idan kana za a yayi ma dukkan wa'annan hijaban shine anin ruhi min ayi amarin ka duk wani lamarin da mutum yake mai yawan hasada ne kai ko munafiki ne kai ko maci amana ne kai duk wani maha mummuna ne da kake bari in gaya maka zikin da idan ka dawwama kana yin sa da zuciyarka da da bakinka in ji shawu tijani za a yaye maka wannan shawu ya ce akwai wa'annan zikiran da za su yaye maka baki da abubuwan wa min hat tafsiliyati allati la taqdau illa hijaban wahidan min nau'in wahidin a cikin su kuma akwai zikiran da su kuma ko idan kai su wani dan ƙarya aka san karshe ko ƙarya aka cire maka ko kuma a'a ƙyashi aka san karshe ko san ko girman kai da za ta cire maka akwai wanda kuma idan ka ɗauke su ba shi ɗaya kuma za ta cire maka to shi ya ce ammal kulliyat wanda za ta cire maka dukkan munanan ayyuka ya ce fahiya la ilaha illallah ko assalatu ala rasulillahi ko subhanallahi walhamdulillahi ko Allahu akbar ko bismillahir rahmanir rahim ko Allah Allah Allah ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa inna duk wanda ka dauka ɗaya daga cikin wallahi sai ka zama to waliyin Allah wa amma tafsiliyat amma wanda ya ringa cire ɗaya bayan ɗaya fa hiya sa'irul asma'il husna sunan sauran sunayen Allah ar-rahman ar-rahim idan kai mai taurin kai ne eh wanda baya jin tausayin mutane sai kana kanta ya latif ya latif ya latif ya latif sai ka ji sai a same ka mai tausasawa idan kai mai mai a duba shi idan kai mai yawan wata kan ainihin rowa ne sai ka kanta yawa habu yawa habu yawa habu sai ta baka sai ba sai ku ana gane ba idan kai mai yawan fushi ne sai ka kanka kanta ya saburu ya saburu ya saburu ana gane ba ruziya wallahu ta'ala al-muwaffiq Allah tabaraka wa ta'ala shine mai gamo da kasar kalamun jadir inji shau ibrahim sai ce kago maganganun shau ya shi ne mafi cancanta an yi taba bizau bizabi da za a rubuta shi da ruwan gwal bultu man gaya muku ba da ya gawa korowa ya sai ce ni kuma barhama dan alhaji abdullahi in ya ce alkaulaki sai na ce muman arada shay'an za'idan idan kana neman abu sama da haka alama zakara huna a bisa sama da abin da muka ambata a nan mimma ya kawala hijab abin da yake yaye hijabai fa alayhi bi mulazamati rijali ya koma zuwa ga yan zawiya za su nuna maka fa qarqala sayyid al-arabi bin sa'i radiyallahu anhu ibn al-arabi as-sa'i ya ce inna fi jawahir al-ma'ani haqiqa a cikin jawahir al-ma'ani turuqan adida kullu musatin illahi ta'ala akwai hanyoyi dewa wanda dukkanin suna tare da bawa zuwa ga Allah qultu ni ku barhama in yasi na ce wa ma huwa maktumin akan min zalika yace to wallahi abinda muka boye yafi abinda yafi yawa ga abinda aka aka bayyana shi walakin sa'iqu sa'alati yasuqu unasan sai dai mai koro mutane na na sa'ada shi zai koro jama'a wasarfu ilahi mai kawar da mutane na Allah ya sarrafa akarin shi zai korar da jama'a Allah kan kada mu korar da fadin shi ba shine yake yake gama wannan fasalin yake cewa al-ma'u munhamirun والأرض مؤشبة قد أمل فيها المريد الخير أو رحلة yace ruwan da ga shi nan ba mako ne kasan nan ga ta nan ta koshi da ruwa don haka wanda ya mai neman alkari shi zai tsaya ya shuka wanda yake neman kishin alkari shi zai tashi tafi wa hadha akhir fasl wannan shine karshen wannan fasali inji shehu wallahu almuwaffiq lis-sawab Allah tabaraka wa ta'ala shi yake datar da bawa zuwa ga katarni mai kyau wa ilayhi subhanahu wal marju wal ma'ab makoma kyakkyawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala take Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatima wal fatima sabana sirajina وعلى آله ذلك المستقيم وعلى آله أكبر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين